ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah kuma za mu tashi akan matsala ta 141 alal muallif rahimahullah wal masturu man bada sitirahu wal mahatuku man bada hitkahu imam al-barbahari Allah masa rahama yake cewa wal masturu wanda ya kamata a rufa masa asiri a mutunta shi a ƙimanta shi kar a zubar mar da mutunci shine mutumin da ya bayyana a fili ƙarra cewa mutumin kirki ne ya fata an gane ba shi da alaƙa da abubuwa na asha mutumin kirki ne mai bin duk abin da ya kamata ko mafi yawan ayyukansa abin da ya dace yake yi to sai wata rana kuma wani abu ya faru da shi wadda ba daidai ba abin da bai kamata ba wata ɗabi'a guda ɗaya ko wani abu ƙwaɗe da ya kai ka gani ka ga san da ya abu to me kamata kamar shi ne karfa masa asiri na fata an gane karka yaɗa shi a cikin mutane saboda a cikin mutane kowa na ganin shi da ƙima da daraja an san ya cewa mutumin kirki ne na fata an gane to irin wannan lalle wajibi ne a musulunci karfa masa asiri in so idan wannan abin da ya yi mummunan aiki ne a shari'a to babu laifi idan kana da damar kamar nasiha daga kai sai shi sai ka masa ko in baka da damar yi mara nasiha da makaranta a can baka tukan da muka ce a can baya ko zaka iya sa wani da yake sa'ansa ne ko sama da shi ne kuma zai iya jin maganarsa sai ka faɗa mar ya mara nasiha amma hasali in abu ne wanda kai ne kaɗai ka gani kuma so ɗaya ka gani to ko da ba za ka iya mara nasiha ba ka rufa mara asiri sai ka bari har sai kuma in ya ƙara ƙarawa ka gan shi to haga a nan kuma shi ne sai ka je kamar nasiha ko ka faɗa masa cewa abin da ya kai ba da dai ba ne ya ce wal mahatuku haka nan mutumin da shi ma ya zanto za ka iya faɗar wani abu game da aibinsa da munin halinsa da ɗabi'unsa marasa kyau to mutumin da dama ba na hitkahu ya bayyana a fili ƙarara ta ba mutumin kirki ba ne galibin mutane sun ɗauke da cewa wane mutumin banza ne wane mai ɗabi'a ta ta banza wanda kowa kusan ya sani to wannan don ka faɗa aibinsa a cikin mutane ba laifi kai ba saboda dama halinsa ne kuma kusan kowa ya sani in ka ga wani mutumin kirki baƙo da zai yi alaƙa da shi to a nan ya halatta ka gaya bakon cewa ka kiyayewa ne ko ka yi hankali da shi ka yi hatara da wane ne da shi a kai dai ka yi hatara daga tafiyar ka haka idan mai hankali ne shi zai fahimci cewa akwai matsala ke ko ko kuma wani ya kawo maka shawara ya baka kaga don da baka shawara amana ya baka kaza da kaza game da wane to idan ka san halinsa wanda yake ɗabi'a ce mummuna kuma ya bayyana ƙarara dama an sai da ɗabi'ar shi da ya ka shawarar ne bai san shi da wannan halin ba to za ka iya biya masa aure yake nema ko a gida kaza a unguwarku kai ka san gidan ɗabi'ansu da halayensu ba na kirki ba ne kuma duk anguwar kowa san haka shi ya sama duk ɗan anguwar baya sha'awar ya ce zai nemi aure a gidan to sai wani kuma yake neman aure a gidan kuma ya ga cewa kai kana unguwar sai ya kama shawara da Allah wata nake yarinya nake neman unguwar ku yar gidan wani kaza kaza kaza to amma da Allah yaya halin su ko to dan ya bayyana karara ɗabi'unsu da halayensu akwai dameji to zaka iya yin bayanan da zai fahimci cewa akwai matsala ko daga baka fito karara ka faɗa masa dukkan illolinsu ba ko akwai kalmar da ake faɗa mutum idan mai hankali ne ya san akwai matsala da gidan waye ne waye ne wata ce wanta ce to gaskiya dai unguwar mu ne amma magana ta gaskiya shine kai dogon bincike akai dan akwai ɗan sa'awun da bai kamata ba shike nan ka tafiyar kamar ya ta kawai dai kamar da kai ka sani ko ba yake nan ba sai zai ƙara bincike akai domin wani wawa ne shi ko sai zai ce mata ai wani ya ce ita kuma ta faɗa baban na ta kuma ta faɗa mamarta mamar ta faɗa baban shi kuma zai fasa shikenan sai a shiga mai gaba da kai har abin ya fito ta rana ma a shiga cikin faɗa ko hargowa ko kaza ko kaza Allah kiyaye to a cikin sharhi malik cewa wal masturu man bana sitrahu wal mahatuku man bana hitqahu al asl fil muslimi ko yace asalin kyawun asalin ɗabi'a ko kuma asalin abu game da musulmi shine al'adala an san musulmi cewa kai mutum ne adali zantowar mutum musulmi to ya bashi lasisi na cewa shi adali ne sai dai idan yayi ɗabi'u da halayen da ba na adali ba ya bayyana ƙarfi cewa mutumin banza ne halinsa munana sun suka fushi yawaita akan halinsa mai kyau to wani haga sai zanto ya fidda kansa a cikin layin masu adalci amma zantowar mutum musulmi to ya cancanci a ce shi adali ina fata an gane ya ce falatu fi ƙudanna bihi zan da haka duk musulmi al'adala wal khair ko asalin musulmi shi ne a samu al'adala wal khair adalci da kuma alkhairi game da shi ɗabi'unsa kyawawa ne halayensa masu kyau ne ko har manzo Allah ma yake cewa wane ne musulmi ya ce shi ne mutumin da musulmai suka kubuta daga sharrin harcensa da kuma hannunsa mana baya aibata musulmi da bakinsa baya zaginsu baya cin mutuncinsu kuma hannunsa baya yin wani abu na cutar da musulmi to mai ɗabi'ar nan guda biyu matsalata shi ne cikakken musulmi na fata an gane mutumin da baya cutar da mutane sannan ga hadisi da manzala ke faɗa cewa na daga cikin cikar imani da musuluncin mutum shine ne an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yana so wa dan uwansa musulmi dukkan irin abin da shi yake so ma kansa kowa a cikin mutane sai ya samu alkhairi yana son ci gaba yana son nasara baya son damuwa baya son matsaloli ko baka bane to duk abin da kake so kai ka samu na alkhairai to kai wa musulmi fatan su samu irin wannan abin kuma duk abin da baka so kai ya same ka na illa da shar da cuta to kar ka yi wa musulmi ɗan uwanka irin wannan abin wannan shine cikakken musulmi ina ba ta an gane to amma dan tu mutum ga musulunci kuma ga ɗabi'u munana yace dan haka kada ka yi wa musulmi mummunan zato wannan wayarwa yace li haza qala jalla wa ala dan haka ne ma Allah mai girma da buwa yake cewa ya ayyuhalladhina amanu sanibu kathalan min adh-dhanbi ya ku masu imani ku nisanci da yawa daga cikin zato ma'ana haka na raya cewa aiwa ne da kaga kullun da magariba sai kaga yayi nan haka din nan to ina tsammanin zagayawa yake ya bi ta bayan layi ya hauma hanya tafi walawa kai ba gani kai ba ba taba ganin su kai a walawan ba haka kawai sai shi dan ya raya ma cewa ai tun da yana bi da magariba baya yin sallar isha a nan masallacin kullun kullun ko to sai dan ya ce maka to me yasa ba zai sallar ishan ba a nan din ai yawo yake tafiya tafi gurin da na asha saboda duhu ya fara saukowa zai shiga bultu kafin ka ce tara goma ya gama ya dawo haka kawai sai dan yaraya maka wannan abun haga zama me zato to wannan abun haramun manzala ubangiji ya hana mummuna da to ga mutane haka kawai ka ce ai ina tsammanin da kaga yana yin kaza ai ina tsammanin wance tana saka hijabi kullun kullun da sa wani kamar niqabi ai tana zuwa munafurci haka kawai sai dan sai da mutum wannan abun ta musulunci ya hana irin wannan abu saboda mummunar ɗabi'a ce har tseren da ka gani da gaske mutum ya yi abin da ba daidai ba to a nan shi ma in so ɗaya ka gani rufamar asiri ya kamata ka yi ba tarere da kuma yaya ta harshen mutane ba sai ubin gida ke cewa in na ba da zanni ifi da yawa daga cikin sashen zato galibinsa sabo ne na fata an gane shi yasa aka hana mutum ya yi hukunci akan abin da yake zato ne sai ya samu yaƙini kuma wannan ne sa alƙalai ba sa yanke hukunci akan abin da ke tsammani ne sai an samu a tasabbu tabbatar da abu an taƙiƙance haka ne daga ga an ce shari'a ana ta yanzu an ɗaga ta sai lokaci kaza an ɗaga ta galibi akwai dabarun da suke amfani shi gurin gano mai gaskiya a cikin wannan abin da kuma gane waye baya kan gaskiya amma zato galibi kai kunci a shi to kuskure ne ko ko wani ya kama maka labarin wani kai wanda ya kawo maka labarin agunka mutumin kirki ne mai adala ne bawan Allah ne amma kuma labarin da ya kawo game da wani labari ne mummuna marar daɗi to Allah ya hana kai ɗin kai da labarinsa shi yasa ubangiji ya ga mutane manzon ya gawa manzon Allah da sauran sahabu da sauran mabiyin cewa idan wani ya zo muku da labari na cin mutuncin wani na zubar da kimar wani yace kar ku je ku dauka ku yi aiki da shi kar ku ɗauka haifin bincika kun gano ku saboda duk kirkinsa inda labari ya kana aibata wani to haram ne ka dani shi bai dace ba sai dai idan abin an samu tabbaci haka ne yasa ka ji maganar anan ka bar ta haka sai ran da aka samu aka santa ko kuma ta bayyana karar cewa lalle kaza ne to sai ka zartar da hukunci akan irin wannan har ma Allah sai ya faɗa cewa za ku je ku yi hukunci wa mutane a bisa jahilci domin shi wanda ya kawo labarin sallar kirahi da suna fasiki ya ce in ja a kun fasikun bi na ba'in ba ta bayyana an tusi ba kwan bi jahalatin ba tu zuwa ma fa'altum na hadimi na fata an gane haka dole sai ka samu yaƙini kawai zo ce maka ai su wani suna yin kaza kaza kaza kaza kaza to sai ka ce Allah rufa asiri Allah shirye su mu kuma Allah kare mu ka gama labari ai ba ba yi kenan ba sai ka bar abun a haka amma sai ka ɗauki wannan kuma wata ana magana ka zo ka jefe shi da wannan kalmar to da ana shari'a zai ka kara kamar ka zafi kuma sai ka kashe du to ga mu da yake anan babu shari'a ne ta musulunci amma fa zantowar babu shari'a fa a cikin kasar ku ba shi fa ka nuna cewa duk laifin da Allah ya faɗe shi kuma ya hukunci a kansa dan kai anan ba ama ba a duniya to fa akwai war alahira amma shi me haddin me yin kazafi bulala tamanin ko to haka yin ba a ma'anan da ka ji a karhanta a sa mala'ika ya zane ka a ga mutum ya shiga uku to ko da zaka shiga janna haka an samu matsala ai a filin kiyama yanzu ko a makaranta a ce ana assembly a secondary a fidda wani fikan assembly a zana shi a gaban mutane ai haka da ban yake da a ce yayi laifi an masa bulala a ajin su da bambanci to bare ku ba ce mala'ika ne zai maka kaga ai an shiga danja kenan Allah ubangiji ya tsare mu da haka dai karka na yin zato wani daga cikin mai hikima yake cewa wai idan sa'a fi ilal mar sa'ar zununo idan mutum yana da ɗabi'u munana yana yawan aikata aiki mara kyau shi karan kansa to zai zanto zaton sama da tsammanin sama zai rinka zama mara kyau ko da yaushe mana mutumin kirki galibi to yana dau yana yi wa mutane kyakkyawan zato mutumin banza kuma mugu mai zalunci mai rowa mai kwaɗayi to shi ma yana mutane irin wannan zaton na ɗabi'un da yake da su wannan ya bari haren da wannan na su ba na yi sunan abin ƙura tana shi ba ku ce su ɗan yi haƙuri yin zaɓuwa abin ya isa ina fata an gane ya suka ce wai iza sa'at lalmar usa'ad zununuhu wai saddiquhu nafsahu bi su'i tawahhumi fa'adat ahbabihi bi kauli udatihi fa asbaha fi shakkin min lil muslimi idan mutum aikin sai zanto mummunan aiki ne to sai rike mutane mummunan zato da haka da wannan zaton nashi mummuna zai rike mutane hukunci har sai waye giri yayi wa mutanen kirki masu kaunarsa ya musu hukunci mummuna saboda maganganu da makiya suka kawo ma dole zai kawo maka maganar wani cewa wane ya ma kaza ko ya ce kaza a shari'a to ko da ba za ka iya karanta shi ba shi to kamar maganar anan in kuma za ka iya wata ranka haɗa su gaba ɗaya ana hirka ce a ni da nan me kashe ma wani ya gama sai ka shuru ka kuma kana kallon idansa ko yaushe rannan man da ka gaya mun ka ce wani me ma ka ce ya gaya mun to za ka gane gaske ne ko ba gaskiya ba ne amma in har za a kama maganar wani ka ɗauka cewa wane ya ce maka kuma ka yadda kana ganin da laifin to za ka waya gari kana gaba da masoyanka saboda maganar makiyanka duk wanda ka maka maganar aibata wani ko wani ya zage ka a asali ba mai kaunar ka bane shi idan zagin ka wani a gabansa in kaunar ka yake kawai ya kare ka ya bar abin haka shikenan ya bar magana ba sai ya baka labari ba tunda ai baka ji ba ai kuma isa ne ke sa mutum ya zage ka ba kan idan ka ba ka isa ne kawai kamata ka gode wa Allah ma ko da ba ka da kima zuwa zai gaban ka gyama abin amma bai faɗa maka ba sai faɗa a bayan idanka to shikenan kawai kai ka ci nasara daga karye kama maganar wani ka dauka in kana daukar zancen da mai gulma ke kawowa to shi dai zaka waye gari kana gaba da masu kaunarka kuma saboda maganganu da kaji a gurin makiyanka domin duk wanda ya kama maka zancen wani to shi makiyinka ne ko magulmaci kenan ko kuma kai ba abin da ka faɗa fa dauka zai yi ya kuma kai wancan din shi yasa karke da ilo da maganganu mutum idan tona tabbatar da abubuwa ya ce wa ƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sassalama ya ce iyakun wazan fa'in na zan na akdabal hadis mazala ya ce ina muku gargadi ina ka shaidinku da yin tsammani yawan zato ka ce ina zaton kaza ne ina tsammanin kaza ne ma'ana kana faɗan abin da ba ka da yaƙini a kai suka ce menene zato shi abin da ba ka da yaƙini a kansa na fata an gane ba ka da yaƙini a kansa to shi ake cewa zato to da ka karkana yi mazala ya hana ya ce domin yin zato ya ce shi ke sa mutum to ya fi kowa ƙarya kawai ka zin magana ta ina tsammanin kaza ne ya ka faɗi labarin to nan labarin da kai tun da ba ka da yaƙini a kai zai zama ba gaske ba ne zai zama ƙarya kai kenan ya sa in za ka faɗi magana sai ka auna ta mazala ya babu mizanin auna magana ya ce man kana yumini billahi wal yawmil akhir falyakul khairan kafin ka yi magana to ka auna ta a ƙwarwarka da Allah ya baka ka ɗauki hadisan manzan Allah ka auna maganar da ayoyin ƙur'ani wannan maganar idan na yi za ta amfanar da ni da na faɗe ta a addini na ko kuma a ci gaban rayuwata in na faɗi maganar nan za ta amfanar da mutane da zan faɗa musu maganar za su amfana da wani abu a ci gaban addininsu ko kuma a ci gaban rayuwarsu idan ba za ta amfanar ba bai kamata in faɗe ta ba ko ba haka bane hatta ilimi na addini akwai lokacin da bai kamata ka faɗe shi a cikin waɗansu mutane ba saboda matsayin sa ilimi ba su kai wani matsayi ba sai ka kawo wani hukuncin da ya shallake hankalinsu haka ba za su fahimce ka ba ko ba zai musu amfani ba a lokacin mutum ne bai san asalin ma me tauhidi da aqida ba bai san tsarki ba bai san alwala ba kace ka masa kuma waɗansu matsaloli manya-manya da ya bai taɓa ma jinsa mutum da aka haife shi haka ba zai fahimce ka ba to sai ka koya ko da ilimi ne ba duka ilimi ake zubawa a lokaci guda ba ana bin mutane ne mataki bayan mataki littafi kaza ka gama ka shiga littafi kaza ana advancing ɗinka ka gama wannan za ka ƙara faɗaɗuwa haka haka har wa ka waye gari to kunzu ka ke ɗaukan hukunce hukunce da yawa ba tare da ka yi wani damuwa ba amma kawai ka ɗauko ɗan sakandare ko ɗan firamare ka kamar bayanai da za ka mutumin da yake phd digiri na uku ba zai taɓa gane ka ba yadda kamar kana sai ninci kake ba ba zai gane da kake faɗa ba na fata an gane to ilimin addini ma haka ne to bare kuma maganganu da ake a tsakanin mutane za ka zanto kai ko magana za ka yi kana auna ta shi ne suka ce malamai daga cin wanda ya fi kowa tsira da rabauta a duniya shine mutumin da baya yawan yin magana kuma in zai maganar ma hadisin da zai maganar to sai ya tabbatar magana ce mai ma'ana ko mai amfanar da shi da ya faɗa da kuma su masu ji to sai a waye gari kai ana ƙaunar kai magana domin kai magana ana ƙaruwa da ita amma idan ka zama safureta kawai magana ba au ka zama rakaka ba ka da aiki sai surutu to sai ga ko da ba ƙarya kake ba ba a san maganar domin shirme ce da barkwanci kullum kai ɗan kwamidi ne kawai in gado da ta dariya ba a fahimci komai a cewa so ba a saka a gurin musulmi saboda sharrin magana shine duk kalmar da kai a duniya sai malaka ya rubuta in dai ka balaga ko ba yalfizu min qawlin ila ladayhi raqibun atid duk abin da ka furta sai Allah ya sa malaku sun rubuta game da kai inna lada ne su baka lada na zunubi ne su baka zunubinka wanda ba lada ba zunubi shirme ne sai an rubuta ka ɓata lokacinka a banza kenan to sai kana kiyayewa magangana mayawan magana hatsari ne kuma magana tana sa a rena mutum ko da a gidanka ne kana da ya'ya da mata in kana yawan surutu kowa rena ka zai in kana yawan fada ko amma kalan wata ran kawai ka ɗan gum kawai kai shuru a yi magana da ya kawata ga magana kai ka iya a haka cikin lokaci za a ɗaga murya da gangan an san kana cikin ɗakinka a ɗaga murya don ka jike wani faɗa suna yi haka lokacin mutanen gida to kaji kawai ka share to ka fi zama cikakken namiji amma daga ji suka ce wai waye wai zai ka zaga to to ka zama shawara ki an rinka kada kake har ka zama ayyanka masu rena ka kowa ma ya rena ka saboda yawan surutun ka ko yace fala tadunna lil muslimi bil muslimi illa khaira dan haka dai karkana yin muslimi wani zato in ba na alkhairi ba malam yadhhar alaihi khilafu zalika matakar dai ba ka ga wani abu da ya bayyana gare shi mummuna ba duk musulmi kana masa kyakkyawan zato ko da wani abu yi to kai kokarin kare shi sai ka zama lauya ne akan duk musulmi ba wai dan sanda bane ka san mutane guda biyu na aikinsu daban-daban ne shi dan sanda tuhuma yake shi kuma lauya karewa yake ko ba ka bane to sai ka zama kai kullun kai lauya ne akan din musulmi ai wani kaza ta ina tsamman kaza yake ne sai ka gyara magana cikin waya ga mata a ina tsammanin haka ne ka sabe ta a kai haba mutum ai ba zai haka ba kullun kai sai ka to kai ba a so ana baka labarin mutanen ma domin ga haka maka labarin su kai gyara su kake kullum ba sai hamashin fadal asafa ya haka fata ina ganin zuwa je je ga ko je ga ga gada daga koge dawo me wa gidan mai je bayan gitar kuka ba wani wala wa yake zata a ya daje wala ku tumi daje wa yake da wala baran ladi ba komai ba me wa dana mashin zai dan shakona yau ta kura da dawo gida shirkan kai ka zama haka to kai ba za na baka labarin mutane ba ko to amma in ga zaman to kai ma kana taibe rabari to shikenan ka shiga uku ya ce ko ina miki wai za ta ta eh lahu ma ala wai za ta ta lahu ala kadai fa alayka bisitri yace idan kaga wani abu da musulmi yayi na kuskure ba dabi'ar sa bace baka taba tsammanin sai na abu kaza ba sai ran na akai katari ka sha wata kwana gashi kuma yana aikata wani abun da Allah ya hana bai dace ba ba daidai bane abun to ya zaka masa ka rufa masa asiri tunda ba a san shi da halin ba ko to amma yanzu wani saboda tsabar shi da bala'i kamera ma ne saka aure ka daga nesa ma ya zuko ya zuko ya dauke ka haka suke mutane kuma sai wada ya hada shi a duniya ko to amma alhamdulillah shi Allah da'ima yana kare mutanen kirki idan ka faɗi yanzu wani ko laifin ya riga saka dawa ka yada a duniya sai kaga an ce ma ƙarya kake za ce kai haɗawa kai wani ba zai haka ba kawai sai Allah kare shi haka yake nan kaji kunya kenan to shi sa ko ka ganshi da gaske na abun to ka rufa mar asiri tunda ba dabi'a sabace yau da gobe kawai yau ka ganshi kai ma yana yi ka duba abin da Allah ya faɗa da dokoki game da kama mazinaci ai za ka ga cewa kamar ma Allah baya so a kama mai zinan ne tunda da Allah faɗa yace ba in ba za a yarda mutun ya yi zina ba in dai ba shi faɗa da kansa ba in ban da mace haka ita mace haka ciki a jikinta kawai an san ai dole me yasa me yasa ta samu ciki ko amma namiji ba za a yarda cewa shi mazinaci bane sai an samu shaidu guda hudu kuma shaidun nan ba wasu su gaba da lokaci ke su hudu ba a'a mutum daya ya zo ya kalle su red handed kaman turmi a cikin tabariya ya tafiyarsa ɗayan ma ya ƙara zuwa har ɗaya biyu uku suka ce malamai idan na hudu ya zo ya same su ba turmi a cikin taɓarya ba amma ga sunan tsirara to yanzu aka je kotu dukansu za ne su za a yi eh da suka masu suka ce sun gaza nan ba da sai masu bulala saboda ba samu cikar shaidu guda hudu ba wanda aka yi afuwa kawai aka canza hukunci shine mutum ya ga matarsa Allah kiyaye tana zina ko kuma ya ce wannan cikin na jikin matarsa ba nashi ba ne ta ga me yake ɗanma me yake nufi kenan ta yi zina ta ga shi kuma wannan in ma ba magana ya kashe ya zo su tsiye zo su kawai li'ani a zo a ji gaban alkali a musu wa'azi a musu bayanai na dokokin Allah sai su tsinuwa a karan kansu su rantse rantse su hudu cewa lalle lalle zina ta yi ko ya suka na biyar da cewa idan abin da ya faɗa mata ba gaskiya ba ne to Allah ya tsine masa albarka kuma ita mata kare kanta sau hudu cewa ƙarya yake idan abin da ya faɗa kuma gaske ne to fushin Allah ya tabbata a kanta ta wannan kaga mata da miji kenan shine an yi li'ani amma idan ba haka ba kowaye aka gan shi na wannan abin Allah kiyaye to sai an samu shaidu guda hudu ɗaya bayan ɗaya haka zai wahala zai wahala to me yasa aka ce Allah ya ka saboda a rufa wa musulmi asiri a kare mutuncinsa a rike darajarsa to yasa ba daidai bane kaga mutum yana aikata wani abu ko ka ganshi yayi wani abin da bai dace ba kuma ka je ka riƙe shi ka duba wani kaza da ganshi a guri kaza kaza kai kuma ka ta hada ka zo nan ka fada ka je san ka fada haka haka kan awaya gari duk ka hada labari kuna da ina so wannan haramun ne a musulunci kamata yayi ka rufa masa asiri kuzala yayi hadisi cewa duk wanda ya rufa musulmi asiri saboda ya gaina wani abu da ba daidai ba so ɗaya ka gan shi sai ka rufa mar asiri ka baka faɗa baka fallasa shi ba to kai kuma Allah da rufa maka asiri a duniya da lahira to ba ta riba har kai ne ya za ka koyi rufa asiri ka koyi kare mutuncin mutane ka koyi kiyaye kimar mutum in da aka ce wani musulmi ne to ka kimanta shi ka kare darajarsa kai ma sai Allah ya ma kariya a duniya da lahira ina fata an gane ya ce ko ga himan zan Allah faɗa cewa man satara musliman satara hulawa fi duniya wal akira ya ce lakin ma'an nasiha sai dai abin da ake so shi ne ka gena wannan aikin da ba daidai ɗin ba ne ka gan shi yana yi kuma ya ga ka gan shi sai ka ɗaya ta me sa kai haka malawa ne ce wallah shaɗin ne ni ma na san sai dai shaɗin ma da Allah a daina zuwa irin wannan gudun a kiyaye ko ba haka ba ne zai ji nauyi a kansa kuma ya ji labai ya ji yankarin da fara nauyi kada ya wuce guri kaza kuma sai ga duk wanda ya kamata a ce ka ga ya faɗa musu labarin ya zuba su faɗa ba a faɗa musu har ai buzo gane cewa labarin nan dai wannan abin da ka gani ba wanda ka gaya wa a duniya to dai na ganin me kimar ka da darajar ka ina fata an gane da yawa daga cikin masu aikata laifi sanadiyar rufa musu asiri da wani yayi suka tuba suka bar ayyuka da yawa an sami irin waɗannan mutum ya yi sata an bi kadu an bi sawu aka ji aka same shi ga kayan satar kuma ga hibacci ya ci ƙarfinsa yana bacci na ruwan Allah hibacci ai wani bala'i ne mai zuwa da karan kansa ai ba ba ka da ba ka da hannu a cikin zuwan bacci na su iya kama shi aka ce wa mai kayan ai wani ne ta ce kul kan da ji maganan nan ku ja ku tafiyar kuma kan da ji kowa ya faɗa bara ga ce da ya farka ya ji ana cewa me kai yana cewa kar na jikun fada kowa ku tafi ku kyale shi yace ya dauka za su kashe shi ba su kashe shi ba su murkuma ba kuma da daga yana nan kwayo ne gobe ne ya dawo garin su ya ci gaba da rayuwa bai an yi maganar ba yace kawai sai ya tube dina satar ma gaba haga me rufa masa asiri matakan da ake bi galibi musamman a dokokin ƙasa irin tamu sai kaga an kama mutum dan sa ne yayi satar waya a bakin kasuwa kuma haka bane sai ji a kulle a fursuna wata shida shekara kaza ba ana yi ba sai kafin ya fito yayi alaka da manyan barayi a cikin wannan prison din sun saba da shi sun ba shi method da yawa yanzu idan su ake katari wani babban barawon ma ya fita kafin shi ya fito yana fitowa sa da guri kaza ya zama gagarumin barawo duk ana yi kuma asali minor case ne abinsu ba wani abu ne kamar maganar da muka yi jiya cikin dangane da 'ya'ya mata da ɗaukan ɗaune su shi ne zai hana da yawansu gurin yin fasikanci ko su ba da kansu ga wani lalata su ko akwai wanda suka samu tun yarinya ta anguwarsu unguwarsu babanta tsoho ba da lafiya ba iya komai yana zaune a gida ba lafiya uwarta ma muskiniya ita kuma yarin tana da ɗan kallanta haka mai ɗan haske ce tana zaune talauci zai kashe ta ga iyayenta ba sa samun abinci su ci ta rasa yara ce da rayuwarta ko mutane musulmi abin da baka bakin ciki da mu duk anguwar ba wani mutum mai hankali da ya gano illolin gidan nan yana taimakon su wai kowa ta kansa yake kawai suka sa musu ido ba mai kula su ma ta dan yi kaza in ta fara dan talla ko tana wani wani abu ne sai dawa to nawa ne kudin jarin da nawa ne kuma za a ci abinci haka zai kare a ƙarshe yau da gobe wai suka fara nuna mata abubuwa kasan mutane ba su da tausayi da imani yana son ta ko ba aurenta zai yi ba saboda tana kaza zai rinka bata kyauta da manufar abin da yake bukata abunta to yau ya bata kyauta gobe ya bata jibi ya bata gata ya bata ta zama yanzu ba ta da wurin magana a kansa tana da kunyarsa ne za ta mata sakamar da abin da yake yake mata to ga dare ne nuna ga abin da yake so na ta yi ba ta so daga ba ta zama kawai tuburan karba mai aikin da bai dace ba to daga baya kuma sai suka gane cewa waɗansu samarin anguwa ayyuwan tana abin da bai kamata ba to mu je mu same ta mata nasiha suka same ta har gida suka kira ta tazo ta abin da ya kamu mun zo ne miki nasiha game da abin da kike yanzu kowa an gwani ya san cewa ke kaza ce kike ta bayani kawai ta fara kuka ta musu gaskiya ne ta kuma ta ji daɗi kuma ta gode amma me yasa ba ku taɓa yin tunanin me yasa ne zama haka ba me yasa ba ku taɓa tunanin haka ba yanzu ba kuna jin bakin cikin ya zama kaza ba suka ce eh to me yasa ba ku yi kokarin kangi ni kar in fada ba ai na yasa aure ko suka ce eh kuma kuma duk kun isa kun wuce aure ko ko ba a wuce aure me yasa ɗayan ku bai ce na suna ya aure ni ba kafin na zama haka din me yasa ba ku taɓa tunanin babana kun san shi shekarar sa nawa baya zuwa fita ba ku taɓa kawo mana tallafi ko wani kaza ba me yasa ba ku taɓa tattara ka jera musu maganganu na hankali ya ce kasa gas tashi kowa ya jugun jugum a cikinsu ta gajiyar da su ta ce ta rantse da girman Allah wannan abin da take yi da ya take ciyar da babanci da mamarta ta musu sutura ta ba su magani kuma darin ta ce wannan abin sai ta kwana tana kuka saboda ba ta su ta mayana ce to kaga yanzu sun ji dalilanta kuma sun gane laifin waye laifinsu ne laifinsu ne bai kamata ka zama kai kawai kamar dabba ba ne wai kawai iya gidanka shi ne matsalar ka wannan da matsala ce wannan ba ɗabiyar mummini ba ce ba ɗabiyar mummini ba ce ya zama da kana da hange sauya makotanka me suke ciki waye makocinka a kaza anguwar waye ne ya mutu ya bar 'ya'yansa da matarsa ta an tara mata yaya guda bakwai ko takwas mace mai yaya takwas a kasar hausa kuma mijinta ya mutu da ya bar ko naira dubu takwas ba akwai da zai aure ta a kasar hausa ba sa auren ta ai amma in ya bar mata miliyan ɗari takwas ba saboda za a ci banza ko za a ci banza a more to wannan ya ya kamata kamata manzala ya ce duni da wanda yake taimakon malaya ko yake taimakon matar da ba ta da miji tana zaune ta rike mutuncin ta yake taimaka mata dan ta rayu mai kyau da ni da shi a tashi a alshin aljanna yace ka hace ni fil janna ka taba tunanin cewa wancin mijinta ya mutu bata da ƴaƴa kana taimakon su iya ar damar da Allah baka misali ƴaƴanta bakwai ne ka ce a ware daya zan dauki nauyin karatun sa har ya gama sakandare ka taɓa yi ka ce a duwanda yake da matsalar lafiya idan ke mutsunwa ne zan biya kudin magani ka taɓa yi ka taɓa tunanin ko da a wata ne ka ɗauki kuɗi ko yaya ka ce ga wannan kushe ruwa to yaya za su yi gaya mun ko mu tsabiyar mu ta kasar Hausa mutum zai yana zaune mutumin kirki da kowansa sai faɗi ya mutu idan ba wani mai abin nan bane dangin sa zaka galibi ba ruwansu da iyalan shi haka muke a kasar Hausa ai ga yayansa uwa ɗaya uba ɗaya ga kannansa uwa ɗaya ko uba ɗaya ga dangin sa cikakku amma ba ruwan kowa da iyalan wani ma sai shekara bai je gidansu ba mai suka ciki duk bai sani ba daga an yi wannan zaman ƙaryar na makoki da ake sa zaman makoki na ƙarya ke sa shari'a ta hana shi ai ba shi da wani amfani fa kun taru ba ku zuwa ko ina kun zibja kofa gidan mamace kuna ƙarya to ya mutu kun dawo kun ci gaba da kula da iyalansa shine asalin abin da ya kamace kowa fa so babu manzon Allah Ja'far ya rasu ko kani ne a gun manzon Allah ya bar ƴaƴa ƙanana marayu har suka suka fara rigirgin wane ne zai dauke shi ƴaƴan nashi makanana waye zai ɗauki su haɗa da ‘ya'yansa ko? aliyu ya ce ni ne zaidu ya ce ni ne wane ya ce ni ne ana rigirgiwa zai ɗauki iyalinsa ya taimake su riƙe su yanzu shi ne babansu ka taɓa yin haka? akwai matan da suke da wannan lalatar fa don shiga irin wannan ƙangin akwai su akwai su da yawa wasu ma manyan mata ne ba wai yara ba wallahi an bar su da 'ya'ya ƙanana dangin kowa ya yi watsi da su duk 'yan anguwar baron kowa da sha'aninsu ko ba yi ba ne an bar ta da yara ƙanana yaya za ta yi a yanzu rayuwar da ake ciki kana samun kuɗin ma ya za ka yi kazimin tenin ka ci abinci ka ci da iyalinka haka ba ba kowa ba ne ke samun ai to in kana rufin tana sana'a to duk abin da ta fa ba za ta iya ciyar da ayyama masu uku kuma ta ɗauki lokaci jarin zai zo ya ƙare sabulun wanki omo wane ne ruwa menene ga rayuwa take tafiya ko ba mutum ɗari ta kuma tallafi da yawa an samu cases da dama a wasu wurare kaga mata manya an kama su suna abin da bai dace ba saboda irin wannan case din kisa da musulunci yake da ka'ida yake da dokokinsa da hukunce-hukuncensa don uwanku yana mutuwa za a kalli me ya bari na dukiya abin da ya bari zai rike iyalinsa in ba zai rike iyalinsa ba to sai a raba yan uwansa haraji na dole kuma za a raba muku ne ba su za ka bawa ba za ka turo wa alkali ne duk wata shi kuma ya kai musu bari ka je ka musu gori ko to ba su za ka ba wani hukunci ne na kasar don uwan kuwa ne kuma kai an san ai matsayinka a arziki a nau kake samu albashi duk sun sani tunda nan ne ake zaune kara zaba a Najeriya amma duk kasar duniya koman ka an sani shine abin da professor ya niyari a kasa ka ta zagin sa dinnan ko kun manta ka ta zagin sa gashi yanzu da ya sauka ma wanda ya ga wanda suka kama guraren me suka yi na alheri shirin ake tayawa bai ba mai cewa kale saboda su ba musulmai bane ba wai malaman addini bane sai ɗora ma to kai za ka na ba su duk wata naira dubu kaza kai ka na kawo dubu kaza kai ka na kawo dubu kaza don a rike 'ya'yan ɗan uwanku da ya mutu ai haƙƙinku ne ku rike su amma muna da wani tsarin ba mu da shi ba mu da shi in kaga ana karkarwa za a wuri mutum da mijin ce mutu to ana tsammanin mijin ya bar wani dumbujin kuɗi ne zai je raba ya aure aure ta yana mata hila da munafurci wani hatsafi ma zai mata ta bashi dukiyoyin da ta riga da da ya ci so kage to wannan irin al'umma ce to ina zaka ce alwana lafiya yarin da ya tashi a cikin kangin rayuwa ba a nuna masa kauna ba ba a nuna masa tausayi ba ya tashi yana shan wahala tun ya din shekara bai yake kwadagun neman abin da zai ci a rayuwarsa ya tashi ya girma zai tausaya mutane ɗaiɗai ne ɗaiɗai ne zai tashi ji cewa ya yafe kowa amma da rikajin haushin me yasa san da yake yaro ba mai zuwa gidansu me yasa za a zo azumi ya zo duk anguwar musulmin anguwar ba mai tunanin cewa wani ba su da baba a kai musu abu wannan asiri ce faɗin azumi me yasa ran sallah ta zo ta gobe sallah jibi sallah ka dinka ƴaƴanka kaya sa'annin sa ne tsaye suke zuwa gidanka da shi suna wasa kai ka san bashi da baba me yasa baka so mar kaya koda bai kana su kima ba shi agun yaro baro da tsadar kaya ai yi bai masan tsada ba ai shi kawai sabon kaya ro yake su ko wani yari wai sunan shi mai ishirin kamaraya ko to ko shi kadin kamar ki murna zai shi dai a ce ran sallah ga sabon kayan shi ya ga cewa ka zo gidansu ko kuma za ka ce duk sati ko duk wata ga sabulu kamar ku ta muku wanki ko ya taso sashi a makaranta ko ya masa sana'a rike mara abin da ya kamata ba lafiya ne in ba lafiya ku na faɗa mun a je asibiti a kawo mun kaci saboda in yayanka ne haka za ka yi ko haka za ka yi ko me ma ka sai marji daɗi zai ji ai to muna yin haka ba mai ba ma yi to sairan da ya zama gagararre ya zama notorious a unguwar ya yi har idansa ya bushe ya je wasu kasashe ya samu tsafe-tsafe ma haka suke yi ba su abin yanzu baya da za a yi da shi sai ka kuma kowa yana tanin ya za a yi amma da kun masa alheri kun mara ihsani duk abin da ya zama a duniya in ka ce mara zo zuwa zai haka Allah ya tsara duniya duk wanda ya ma alheri kana yaro ko kana karami duk abin da kana in dai kana da wannan mutuncin a jikinka ko me kake tuma ka zo bari zaka bari yi zaka yi saboda ka san cewa wannan kaunar da yake ma ta gaske ce lokacin kana neman taimako a duniya ya taimake ka amma ni kana kaso kamar ni taimakon me kake nawa gun wani na ruwanka da shi in ya baka ya yi mene ba haka bane saboda a haka ganka dama da koman ka kana yin komai kuma amma kana yaro kana son taimako sai taimaka ma ba haka manta ba ba haka manta ba akwai waɗanda ko ne sulai biyar kake ba suna yara sa za primary wallahi baya manta ne girma zai ce mu je gidan baba mai munci wani munci kawai kake bashi ba nawa ne munci har da naira goma naira hamsin ne ba saboda kana mar ihsani tamam mu da ɗabi'ar mu da halayen mu na Hausa Fulani shine wai ko in kula wai in jifa ya wuce kaina ya fada kan kowa ma to wannan kowan da jifan ya fada kansa shi ya girma sai yayi bom shi kuma sai wullo muku ai haka ne bom zai gina muku ko da kun jefe da dutse guda ɗaya ne ko shi kuma sai ya kera bom kawai sai wullo yanzu aka jefa mu cikin Allah ya duk ba mun zama kabaru kana ba kenan so haka ne abu so shi yasa dole sai mun farka mun gyara ɗabi'unmu mun canja tunaninmu a muna rayuwa da ta wani iri fa ba a kan gado fa jininka fa jininka ya mutu ya bar 'ya'yansa kayi birs da su to ya Allah zai ma albarka ta yaya haifu zai yi bayi Allah ban gije kiyaye to daga sai ka rufa masa asiri ya ce amma ka masa nasiha wala ko ne a nasiha tasturu alaihi wala tafdahu ka rufa masa asiri kada ka fallasa shi ka ga yayi wani abu dabi'a bai dace ba so daya ya taba yi ba daidai bane to ba lagin shi zaka yi ba wata ran da jima muna kasuwa muna zaune sai ga wata yariya budurwa ta kira budurwa ta taho kawai da wani irin shiga wanda ba bai dace ba ko musulma ce ta wuce da ta wuce duk layin da muke zaune kowa zagin ta yake na aibata ta kuma kowa haka ne saboda ta yi abin da bai kamata ba kuma ta ƙara dawowa ai da rana ɗaya ne lokaci ɗaya ne a yi ta ƙara dawa ko? ya ce mata zo da mata yana zo da na saki jawabi kai ko? yawa amma ba ba fa ban ce fa alhamdulillah ba kawai jawabi na mata kamar wani saurayi mai san budurwa haka muke hira da ita a ƙarshe mata ta faɗan sunanta ita ba kuwa ce a gashuwa ka za ka za ce to amma abin mamaki daga ganin ki mutum ne kirkici to ita sun kai da kanta in ce amma kin ga yanzu duk layin nan da take wuce kowa ai ba take yake saboda kin shiga da bai kamata ba sai ta ƙara kallon kanta da kanta sai ta ji kunya kawai wala a take ta saki gilan ta ƙara rufe ko ina jikinta wannan kin ga matsala ce ai kaza ai kaza ta ce wallahi dai neman Allah ba ɗabi'a ta bace in ce na sani daga gini ma na sani ai tafiye ke ma na gane cewa kaza kaza kaza ta ce wallahi kawai daidai gashi ne ta ce wannan baki ta ce insha Allah har abada an daina to Allah saka da alkai na gode ta ani zan gode maka muka rabu shikenan ban ƙara ganin tabbatin daga ran har yau saboda ma ba kwaci a gari ko to galibi mu ɗabi'unmu shine ka zage mutum mazala ce din ga kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mai ya ce il'inu hunna ba ga mazala ya faɗa ba to bayan ka tsinuwar abinci kuma kira ta ka mata nasiha don ka bin warnin manzan Allah ko ya ka mata nasiha kuma ya haka kuma me ka za ka za ka za ka za to za ga wuta wala ta kunya kuma ta daina ta amma kuma idan ka kurr a kanta kayi abin ta kala rayu ko ya ce shi an ce kallo biyu ne ba shi ko to shi kallo ɗaya ke amma sakandamin kallo yake wayan da ƙura idan ba zai ƙifta ba har ya saɓaci Allah ji kan malaka ta yi da kuma ka ƙura ido kai ma to kai ma Allah ce wa ƙulil mumini na ko ya gudu ne min abusari to kai ma kuma ka yi saɓan gida ne to shi yasa a yi wurin ƙaiwa juna ne siya da kuma rufawa juna asiri sai ga Allah ya rufa mana asiri ga baki ɗaya mu Allah samu dace yace qala ta'ala a wata aya Allah yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishata fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle waɗanda suke so alfasha ta rika yaduwa a cikin mu'mine su babban burinsu a duniya shine ana yada alfasha a yada sharri a yada bala'i mummunan labari alheri ne ko alfasha ne alfasha ne saboda hagan zuwa kamar kalubale ne ga masu rubuta-rubuta a wayan nan ka rubuta wani sharri wani abin ma ba a yi ba ba a taɓa yi ba amma sai ka ƙirƙiri sa ƙwalwarka kuma sai ka yaɗa wa duniya to masu irin wannan ɗabi'ar na san yaɗa alfasha mummunan abu a cikin muminai to ubangiji ce lahum azabun alimun suna da wata azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akira a nan duniya da kuma alahira yanzu idan Allah ɗaura maka talauci a duniya ai maka zaba mai raɗi yayi talauci ai bala'i ne a daji Allah ka raba mu da shi mai waƙar Hausawa mai hikima yace hifa talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da arnakiya idan ya bi yaro ta dan kwarashi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya mutum mai mutunci idan bai da shi ko a maishe shi soko da karfin tsiya ba haka bane haka ne talauci ai ka ƙiyasta mutum baƙi ƙirin mai siffa baƙi ƙirin kuma gashi ya tara datti ga gakan shi budir-budir kayan shi yayi arnakiya yayi baƙi ƙirin ga dauda zai baka sha'awar gani sannan bayan wannan kuma gashi da ƙazaza da doro a baya ga ƙazaza ƙirjinsa zai shan gani to idan talauci ya bi tsoho ya bu ya bu yaro in ya kama yaro sai ya mai da shi tsoho tuku ka ga yaro ɗan shekara goma sha ɗan ahirin da amma ya zama tsoho ragazab yana cikin da daga ce na'am ko ga ƙinin shafi rage-rage ba ga saboda waya kawai yake haɗawa ta shiru so haga a duniya in ala saukar maka talauci zunzurutu ba afuwa ai haga azaba ce ita ma azaba ce za ka ga wani kuma wani wani abu kullun shi a rayuwa tun da ka san shi a duniya ba shi a cikin ɗangin rayuwa yake kaga na akwai abin duba shi baya yiwa abu Allah abu manzan Allah kuma a dawo a talauci ba zai yi ba Allah baya yin haka baya yin haka ina ba ta an gane karka da nan ce manzan Allah yana wata bai da bai hura wuta a gidansa ba to ai rayuwar da yake shi ba babu bane fa shi kyautarwa yake sallallahu alaihi wasallam shi bayarwa yake yana fifita bawa mutane akan shi yake an ya yanka rago a gidansa an daddada ragon ya tafi kafin ya dawo ya dawo gida yace ina nama ya Aisha kamun rabona naman ragon nan kawo araba ta ce ai naman nan gaba ɗaya na bayar da gina sadakar in ban da karfata na san kana son karfata na ajiye maka ya ce to alhamdulillah ki ce kawai din naman yana nan kin ajiye in ban da wannan karfata ta ce kici za mu yi asarar haka karantar roman zalahi ne aka san namu shi kyautar da aka yi aka bayar gaba ɗaya ragon kawai saura kafa ɗaya aka bari cinya ɗaya ko ita to yanzu duk ragon yana nan domin za mu samu a lahira wannan da cika kawo yanzu shi za mu cin to shi ne za mu yi asara to shi ya sa za ka ce maka mazala ya yi sati ya yi wata bai ci abinci ba da adab ba hura abinci wuta a gidansa ba a mazala ba ai ba talaka ba ne ai ba talaka ba ne sallallahu alaihi wasallam shi kawai bayarwa yake yi yana kyautar wanda ba tsaron talauci ne sai ce a baka dinare dubu ɗaya dinare fa dubu ya waɗanda tambaya ne wani gram ɗin gida aka ce mun 125 gram ɗaya na dinari wannan kaga dama za ka yi haɗe shi 120 to dinari da kuma gram na wani haɗewa ne to sai baka dubu kyauta sallallahu alaihi wasallam shi kyauta yake sai a ce maka ba kuɗi yake tarawa ba amma talauci a ce mutum ya zauna a rayuwa komai babu rigar tsaka bai da bai kunce tun da ya tashi har ya mutu abin da ga ai an shiga cikin musifar rayuwa so bare kuma ubangiji da hanyoyin azaba da yawa a duniya in dai mutum yana saban Allah to ya sa kafa ɗaya da zunubi musamman saban da ya shafi cin mutuncin waɗansu bayin Allah dan akwai mutumin da mai kima ne a gun Allah in ka taba shi to ka fusa ta ubangiji kuma shi ba a gane shi ba siffa ba ce da shi ba uniform yake sakawa ba ba shi da ID card Allah ne ya san shi ya sa ka mutunta kowa ka ɗauki duk musulmi a matsayin mutanenka ne ka musu alheri alal akalli ka ga musulmi ka saki fuska kamar dariya ka mar fara'a ko ba shi bane kuma inda abin taimako yana bukata ka taimaka mishi ka kyautata masa bai san kanshi ba bai san kanshi ba a su wannan masu cewa sun san kansa ga makareta ne ai masu cewa su ne suke kaza ai ba gaskiya bane ai bai san kanshi ba ai ko sai an faɗa mar shi kansa ko kuma sai ran da wani abu ya faru shi ma zai gani shi ma mamakin abin zai dan ya faru da zai addu'a ne ce kaza haka kawai Allah ma yayi abin a kaza saboda matsayin sa abun ubangiji to yasa a dabi'ar shine kaga an koyar da kai rifawa musulmi asiri da kuma kame bakin ka karkana yada alfashi a cikin mutane ana hira a muraren zaman ku karkana fa labari na alfashi haka shi wani kullun labarin sa na ashe kikawa kullun labari ba na kirki bane so wannan ɗabi'a ce mummuna da aka ubangiji ya ja mana kunne cewa masu son yaɗa albaɗuwar alfasha mummunan abu a cikin muminai na gulma su haɗa mutane su haɗa wane da wane faɗa ko da ya faɗi magana game da wane ɗin to kai ka ce a wani abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne kuskure ne in har da gaskiya ma abin to da ake shi ne sai ka same shi daga kai sai shi sai kamar bayani ni na san in kamar wallahi zai gaya maka kaza kaza kaza kaza to haka daga nan an wuce har ka faɗa kuma kowa amma ka zo ko da ya faɗa kaza kace kai ka duka da namara abin da faɗa game da kai ai ya ce kaza shikenan ya saka maka wani musiba a ranka domin ko da baka dauki mataki ba zaka je in ka ganshi kana tuna wancan magana in kai niyyar masa alheri dubu sai ka mai da abin 100 ko 10 kaga an hana ka an hana ka a bala'i to shi sa me ka maka labarin wani to ba mai kaunar ka bane ba mai kaunar ka bane ko ba a shuba a zama babban mutum a duniya in har kana jin maganar wani kuma kai aiki da ita shi yasa dole sai ka tabbatar ko da maganar waye ina fata an gane sai mu shiga gaba ta gaba ko yace qala al muallif rahimahullahu lokaci yayi a bar shi aka to babu laifi to kaga yanzu mun dauki darasin cewa rifawa junan mu asiri dabi'a ce mai kyau a musulunci haka mazala ke ta karantar da mu kuma ga abin da Allah ma ta faɗa cikin Qur'ani a rufawa juna asiri haka ɗabi'a da suke samari ne yanzu da rubuce-rubucen ƙarerayi da ƙazafi da yarfe da cin mutuncin mutane a wayoyinsu wajen ana biyan su kuɗin data ko ana ba su kuɗin data sun zama 'yan barandan siyasa karnakan farautar wani ɗan siyasa ne abin bakin ciki kenan kuma shi abin da zai baka haushi shine mai wannan ɗabi'a tun daga san shi baka taba gani a cikin wani abu da arziki ba saboda ɗabi'a da ya kama ta banza ce a ce kai sai duka zagi mutane a biya ka shi ne aikinka ka musu sharri ka musu ƙarafi ko kuma kana yada wani da kake ƙaunarsa a cikin 'yan siyasa ka faɗi abubuwa na ƙarya game da shi daga kan ba mashi a duniya ba suna yi ba haka zagan su duka wani haramun ne fa a musulunci ka ziga shi da abu ne bai cancanta ba mutum ne fa kamar kai kuma mai yiwuwa ma kai arzikin da Allah ya ma mai yiwuwa ya kula shi baka sani ba ko ba ma kyautar ma da shi ne karkashin kana neman wani ba gurinka amma da kame ka kaskantar da kanka a karkashinsa kuma kana zirga shi akan abin da ba daidai ba so dai musulunci ya hana irin wannan sai mutum ya kiyaye saboda duk matsalar musu abin nan babban ababen mumini shine duk abin da kai fa idan ka balaga to wani kudin din sa aiki magana aiki duk abin da ka duna ana rafudin din sa kuma za a sai sun ɗin karanta shi kiyama in ba mutum tuba ya yi cikakke Allah karɓi tuban ya fi masa ba muna fatan Allah ya fi mana Allah mana kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka